والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 18 ga watan daya shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata
dangane da maganganu na wasu malamai ana kiran suna kamar zana sufofi haka na addini akwai hadisan da suke gaskatar da haka a daga wani dogo ne mai da tsawo da jere ne yana da yasofi kaza kaza
wai tambayar dan uwa ya ji wasu malamai suna bayani game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta shin ko akwai dalilai barai akwai hadisai tabbatattu ingantattu waɗanda suka nuna mana sifar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta halitta da sifofinsa kuma waɗanda suke na halaye. al'imamu turmizi littafi na musamman ya wallafa mai suna ashama'ilul muhammadiyya ashama'ilul muhammadiyya wanda shi littafin iya abin da ya kunsa shine sifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na halitta kuma da sifofinsa waɗanda suke na halaye da biyu. na'am wai kasancewar irin labaru da hikayoyi da ake badawa na cewa tun da amina mahaifiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ɗau ciki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabawa da manzanni daban-daban na kawo mata ziyara suna zugata kin ɗau ciki da wani kin ɗau ciki da wani kin yi kaza kin yi kaza wannan ba shi da kai balanta na kafa an tattara su ne a cikin wani littafi wanda kwata-kwata bayyana tushe littafin da ake kiransa kamalul farhi wasu ruwa kamalul farhi wa surur duka kirkira ne aka yi aka shirya waɗannan abubuwa wannan ba shi da tushe a cikin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani hadisi da manzo Allah ya taɓa bada labari akan cewa da aka ɗau cikin sa cewa manzo kaza ya zo ko wannan annabi kaza ya zo ya ce ma Amina kaza ya ce mata kaza wannan duka ba shi da asali na'am to shine dan uwa yake cewa a mafarki ne suka zo mata ko kuma ido da ido in ido da ido ne to abin ma ya ma nisantar abin ma ya ma tabbata ya fito hili saboda duk wanda Allah ya riga ya karbi rayuwarsa to ba maganar cewa bayan haka kasancewar a ce ya taso yana rayuwa a doron ƙasa yana yawo kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu duk wanda ya mutu ubangiji ta'ala ya ce ta gaban shi akwai wani shamaki shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba har izuwa ranar da za a tada shi daga cikin kabari shine yini na alkiyama shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi isra'i da shi an kamanta masa manzanni manzon Allah ya wuce gaba ya musu sallah a baitul maqdis kamar yadda kuma ubangiji ta'ala ya nuna masa annabi musa alaihi salam a sama daga cikin sammai lokacin da aka yi miraji da shi ya ga annabi musa yana sallah a cikin kabarinsa to amma haka bayan mutuwa mutum ya fito yana rayuwa yana yawo ko ina a doron ƙasa wannan abu ne wanda yake ba shi da kai balantana kafa kwata-kwata manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ba da labari dangane da haka
da wanda annabi Musa ya tada wannan wanda ya tada shi ya rayu rayu masu
kamar kaka wanda da sanda
wanda annabi isa ya tada wannan mu'jiza ce ubangiji ta'ala ya nuna a hannun annabi isa alaihi salam ma'ana tada matacce annabi musa ya tada wani annabi isa alaihi salam ya rayar da matacce da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan abu ne wanda yake keɓantacce don Allah ya nuna gaskiyar manzanci na annabi isa alaihi salam wanda kasancewar kamar yadda bayani ya gabata duk wani manzo da Allah zai turo ga wasu jama'a Allah yana turo shi da abin da zai zama gagara koyo wato ga mutanensa abin da mutanensa suke takama sun shahara da shi to manzon sai Allah ya turo shi da mu'ujiza wanda ta yi kamantacceniya da abin da mutanensa suka shahara da shi mutanen annabi isa alaihi salam iya abin da suka shahara da shi ilimi ne wanda yake na likitanci warkar da marar lafiya sun kware akan wannan bangare to amma rashin lafiyar da ta gagare su ubangiji ta'ala sai ya karfafi annabi isa alaihi salam yake warkar da ita gaya wanda yake makahu wanda aka haife shi a makauci annabi isa da zaran ya shahe shi ya masa addu'a da izinin allah sai ya warke gaya annabi isa alaihi salam wanda yake da cuta ta albaras an gane ko wanda shi albaras shine suke kiran shi mele a hausa wanda fata ce take kodewa sai ta yi jajjawur kamar yadda in wuta ta kona mutum fatarsa take jajjawur wanda wannan cuta ta gagare su sun rasa yadda za su yi maganinta har yau wannan cuta ba maganinta wanda shine albaras wasu suke fassara shi da kuturta shi kuma ba kuturta ba ce ba cuta ce wadda take kode fata ta yi jajjawar ta yi fari to annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala sai ya karfafe shi wannan cuta da ta gagare su annabi isa yake warkar da ita sai ma ya kai annabi isa alaihi salam matacce yake rayuwa da izinin allah kaga da a cewa ne ya warkar da marar lafiya da a cewa ne ya warkar da matacce wanne ne ke gaba warkar da matacce to don haka wannan mu'jiza ce ta musamman wadda Allah yake banci annabi Isa alaihi salam kuma kar ka fahimci cewa duk wani matacce a wannan lokaci bi yake kawai yana rayar da su a'a al'amari ne Allah ya nuna musu na cewa annabi Isa manzo ne na takanas Allah ya turo shi zuwa gare su don su yi imani da shi sai kuma mutanen annabi musa alaihi salam wanda ubangiji ta'ala ya kama su da laifinsu wanda annabi musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa domin su je su ji zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ji a alkawalin da ubangiji ta'ala ya masa in kwanuka sun cika annabi musa ya je ya amso a taura to annabi musa ya zaɓi mutane saba'in suka tafi waktar musa qaumahu saba'ina rajulan limiqatina falamma akhadhatkum ar-rajfa qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin to waɗannan ubangiji ta'ala ya saukar da tsawa gaba ɗayansu suka mutu annabi musa ya kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yana roƙonsa ya ce ya ubangijin yanzu ka hallaka mu saboda abinda wawaye ma'ana jahilai daga cikinmu suka aikata ba su san girmanka ba su san ƙimarka ba inda sun san matsayinka kai ubangiji na ba za su nemi cewa su ganka ido da ido saboda su da suka yi zancen ubangiji subhanahu wata'ala suka ce ba za su gaskata annabi musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra suka ce ba za mu gaskata ka ba don mun ji zancen allah sai mun gan shi ido da ido ubangiji ta'ala ya ce fa akhazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun to don haka kasancewar wannan ma wani al'amari ne wanda yake keɓantacce ƙaziyya ce wadda take khasa shi ne Allah ya ce kuma ba asana ku min ba da mauti kun la'allakun ta shukuru na'am kamar wani irin magani haka wanda ya baka menene kusacin shi da kai wai kamar misali mahaifi ya baka abin da shari'a ba ta yadda da shi ba a matsayin ka ya amfani da shi irin su turaren sanmu su wani maganin baki da wata laya cewa ka daura da sauransu a nan in za ka iya nuna masa a cikin hikima da girmamawa cewa wannan abu bai dace ma addini ba saboda ya ci karo da tauhidi in za ka iya ma shi mahaifin naka galgadi dangane da cewa wannan abu bai dace ba to ba laifi kakan iya masa in kuma ba za ka iya faɗa masa ba sai ka bi ta wata hanya wadda ka san zai iya ganewa ya fahimci inda aka sa gaba a nuna masa cewa wannan abu bai dace ma shari'a ba in kuma waɗannan hanyoyi ba su samu ba in ka tabbata cewa akwai wata ɓanna za ta iya biyo baya to za ka amsa amma bayan idansu sai ka yi ƙoƙarin kabar da wannan abu ma'ana kwata-kwata ka zubar da shi don baya halatta kama wani ɗa'a akan saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala amma iya abin da ya fi dacewa in har so samu ne ka iya musu gargadi ka nuna musu cewa wannan abu bai dace ba ko kuma ka bi ta wata hanya wadda za a musu gargadi akan wannan abu to shine yafi dacewa me ake cewa a gudu tare a tsira tare dan kar a bar su su ci gaba da wannan abu wanda bai dace ma shari'a domin kai Allah ya fahimtar da kai cewa wannan abu ba daidai bane tushe akan haka sai ka koma cikin suratu maryam ibrahimu alaihi salam gargadi ya ma mahaifinsa ya masa galgadi dangane da abubuwan da yake bai dace ba ubangiji ta'ala ke cewa wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا mahaifin ya ce masa a ragibun an ta ana alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya me ya faɗa masa ibrahim sai ya ce salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya da ya ga mahaifin nasa ya fusata akan galgadin da shi ibrahimu alaihi salam ya masa me yake cewa salamun alaik to don haka kasancewar inda hikima da hikima ake bukatar duk wani wanda zaka ja hankalinsa ka galgade shi kuma musamman uwaye su suke bukatar darjantawa da girmamawa a karan farko sama da kowa to don haka in kana da halin da zaka iya musu galgadi akan wannan abu da bai dace ba to haka ya dace ba ka amshi magani ba kawai daga baya ka zubar da shi ka nuna musu rashin kyan wannan abu don kar gobe ma a ci gaba da yi in ka yi gargaɗi kuma wasu matsaloli sun biyo baya anan kuma sai ka yi ƙoƙari ka lallashe su da maganganu waɗanda suke kyawawa kamar yadda shi annabi ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa lokacin da mahaifinsa ya ce masa la illam tantahi la arjumannak darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hajj mun tsaya karshen babi na 33 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 34 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي قال حدثنا عثمان هو ابن محمد قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يهل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأهلن قالت عائشة رضي الله عنها فهبت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما طفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بأمرة ثم موئلك كذا وكذا قالت صفية قالت صفية هي بنت هيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ما أراني إلا هابستهم قال أقرأ حلقة أو ما دفت أو ما دفت يوم النهر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسئل من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مسئلة وهو منهبط منها قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النهر حتى كان يوم النهر قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج العتكي عن الحكم هو ابن أتيبة عن علي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب عن مروان بن الحكم أنه قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما لبيك بأمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه هو طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن الأمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وأفل أثر وانسلك صفر وانسلك السفر حلت الأمرة لمن ائتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها أمرا فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الهل قال هل كله قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بأمرة ولم تهلل أنت من أمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت, وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن إمران الضبعي أنه قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وأمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أكم إندي فأجعل, فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لما فقال للرؤيا التي رأيت قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تسير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أهلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلا ففعلوا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بأصفان اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بأصفان في المتعة فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أحل بهما جميعا نعم نعم
wato wannan babi yana bayani dangane da nau'ikan hajji shine in ma ka ce anwa'ul hajji ko kuma ka ce anwa'ul nusuk shine malam ya ce babu tamattu'i wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin tamattu'i da kirani da ifradi shi in aka ce at-tamattu' an ciro shi ne daga almutu'a almutu'a shine jin daɗi kenan me ake kira da tamattu shine mutum ya yi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji ya ci gaba da zama a birnin makka kafin allah ya dawo da shi gida a wannan shekara ya yi hajji wanda kar mu manta bayani ya gabata watannin hajji watanni ne guda uku kamar yadda abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda ya bayyana mana shine watan shawwal da zulqa'ada da kwanuka goma na watan zulhijja waɗannan su ne kwana saba'in kenan su ne kwanukan hajji idan ka je ka yi umra a cikin watan shawwal ko a cikin watan zulƙada ko a cikin watan zulhijja bayan gama umra ka sanya kayanka an gane ko wanda ka saba sawa na al'ada ɗinkakkun kaya idan kana da iyali ka kusance su in ma da saduwa ko da jin daɗi ka shafa turare kana buƙatar yanke farcen ka ka yanki ko gusar da wani gashi ka gusar da shi ko rufe kanka to wannan shine jin daɗin da ka yi in dai bayan gama umra da kai a cikin watan shawwal ko a cikin watan zulqa'ada ko a cikin watan zulhijja ka aikata irin waɗannan abubuwa wanda da haramun ne a kanka tun lokacin da kai harama da umra to wannan kai ne ake kira da mutamatti amma mutumin da ya je ya yi umra a cikin watan ramadan sai ya ci gaba da zama ya ci gaba da zama a birnin makka a wannan shekara ya yi haji wannan ba a kiran shi mutamatti ba a kiran shi mutamatti kenan a nan me muke so mu gane mutumin da ya umra a cikin wata daga cikin watannin haji kafin ya dawo gida Allah ya azurta shi da yin haji a wannan shekara shine ake kiran shi da mutamatti to ka je a cikin watan shawwal ko a cikin watan zulqa'ada ko a cikin watan zulhijja kai umra sai ka dawo gida sannan kuma a wannan shekara ka koma ka je kai haji wannan ba a kiran ka mutamatti me yasa saboda ka dawo gida don haka can ubangiji ta'ala yake cewa faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'at tilka asharatun kamila sai yace zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram shi an gane ko kenan don haka shi mai tamattu'i lokacin da aka zo miƙati me yake faɗa labbaika umra labbaika umra ko ya ƙara labbaika umratan mutamatti an biha ilal hajji shi kuma mai kirani labbaika hajjan wa umra labbaika hajjan wa umra abinda ake kira da kiran shine wato abban mu baina shay'ai hada tsakanin abubuwa biyu to dan haka kenan shi mai kirani a lokacin da zai yi ihlal zai daga muryarsa me zai ce labbaika hajjan wa umra wannan shi ma shi ne nau'i na biyu daga cikin nau'ikan haji na uku shi ne al'ifrad an gane ko wanda kawai aniya hajji ita kaɗai ce za ka yi lokacin da za ka yi ihlal sai ka ce labbai ka hajjar wanda shi mai kirani idan ya tafi makka ya gama wannan ɗawafi wanda ake kiran shi ɗawaful kudum to zai ci gaba da zama a cikin ihraminsa duk waɗannan abubuwa wanda ake kiransu mahazuratul ihram ba sa halatta gare shi sanya ɗinkakken tufafi shafa turare kusantar iyali yanke farce wato gusar da wani gashi rufa kai kashe farauta ta wadda take ta daji da sauransu da ɗaura aure da kuma ko ya jibinci ɗaura ma wata aure ko wani ɗaura masa aure to wannan duka baya halatta waɗannan abubuwa sai an kai ran goma ga wata lokacin da ya zo ya yi jifa na farko ya yi aski ya yanka hadayarsa ya yi tahallulul awwal sannan wasu abubuwa suke halatta a kansa gare shi wasu abubuwan kuma a wannan ma lokaci ba su halatta ba sai idan ya yi ɗawaful ifada kamar kusantar iyali kenan anan mu gane shi mai tamattu'i bayan gama umra zai sanya kayansa wanda ya saba sawa na al'ada kuma duk waɗannan abubuwa da aka haramta masa yanke farci ko gusar da gashi ko kusantar iyali ko shafa turare ko sanya ɗinkakken tufafi ko rufe kansa ko ɗaura aure duka wannan zai iya yi ko kashe farauta duka zai iya yi har a kai ran takwas ga wata a ran nan kuma zai ɗauki harama ta hajji kenan amma shi mai kirani da ya ce labbaika hajjan wa umra idan ya zo ya yi ɗawa kudum to zai ci gaba da zama a cikin ihraminsa in yayi tawaful qudum yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai ci gaba da zama a cikin ihramin dukkan wannan alhurma tana kansa haka shi mai ifradi wanda shi kawai hajji ce kadai yayi niyya shi ma idan ya zo yayi tawaful qudum yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa in ya gaggauto shi kenan shi ma zai ci gaba da zama a cikin ihraminsa ba maganar aikata waɗannan abubuwa shi ma sai an kai ran goma ga wata kenan lokacin da ya tahallulul awwal waɗannan uku su ne nau'ikan hajji za mu ga cewa kowane ɗaya daga cikinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana sai ya ce wa faskil hajji wato da warware hajji kamar da ta kenan umra an gane ku niyyar da ka ɗauko ta hajji ka zo ka yi dawafi ka yi wannan kai tsaye kana iya kunce wannan niyya sai ka juya ta kamar da ta umra amma sharaɗi sai ce liman lam ya kuma ahu hadiyu ga wanda babu hadaya tare da shi kenan mutumin da bai koro hadaya ba lokacin da aka zo miƙaci kawai ka ɗaukaka muryar ka dangane da niyyar hajji lokacin da ka zo kai dawafi kai sa'ayi tsakanin safa da marwa an gane ko ka ɗauka kawai hajji za ka yi to kana iya warwarewa ko da bayan kwana ɗaya kwana biyu wannan hajjin taka sai ka kunce ta sai ka maida ta umra in ya so ka aikata waɗannan abubuwa kuma ran takwas ga wata sannan sai ka ɗau niyya dangane da yin hajji shine yace wa faskil hajji wato da warware hajji a maida ta umra liman lam yakun ma'ahu hadiyu ga wanda babu hadaya tare da shi kenan mutumin da bai koro hadaya to don haka malam sai shigo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nura illa annahu alhaj tace ba ma zaton komai illa kasancewar wannan bulaguro kawai bulaguro ne na haji haji ita kadai ce zamu an gane ko a iya kawai abin da suka fita haji ne za su yi domin kasancewar abu ne sananne wanda kafin zuwa wannan lokaci kasancewar suna da ɗabi'ar cewa an je a cikin wata na haji ne to ba a umra abu ne wanda tun mutanen jahiliya su suna ganin cewa haramu ne don haka malam ya shigo da wani hadisi za mu iske shi don haka ita aisha ta ce la nura illa annahu hajj ba ma zaton wannan bulaguran namu kawai illa bulaguro ne na hajji kawai to shine anan ta ce falamma kadimna lokacin da muka gabaci birnin makka muka isa ta dawafna bilbai ta ce muka yi dawafi da ka'aba mun yi dawafi mun yi safa da marwa mun gama fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam man lam yakun saqal hadaya an yahilla manzon Allah sai ya umarci duk mutumin da bai koro hadaya manzon Allah ya ce ya kunce ihraminsa ya sanya kayan shi na al'ada wanda ya ci wanda ya saba sawa an gane ko ma'ana ya kunce wannan hajji ya maida ta a matsayin umra amma ya ce wanda bai koro hadaya ba duk wanda bai koro hadaya manzon Allah sai ya umarce shi cewa an yi hilla ma'ana ya warware wannan hajjin tashi kenan ya maida ta matsayin umra kenan ta yaya zai warware kenan wannan ihrami sai ya kunce shi ya sanya kayan shi na al'ada wanda ya saba sawa idan yana da turare ya shafa idan yana da iyali yana buƙatar su ya kusance su in yana buƙatar yanke farcensa ko gusar da wani gashi da sauransu sai ya gusar da shi a wannan lokaci kenan bayan ya yi dawafi ya yi safa da marwa kenan a wannan lokaci sai ya yi aski wanda askin shine cikon wato ayyuka waɗanda suke na umra in ya so sai ya sanya abubuwan da da an haramta masa shine kenan tahallul kin shine manzon Allah ya ce an hilla ma'ana ya kunce wannan hajji ya maida ta umra amma idan bai koro hadaya ba fa halla man lam yakun saqal hadiya aisha tace duk mutumin da bai koro hadaya ba a wannan lokaci daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya kunci suka meka wuya da ji da bi dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun haka Allah ya umarni يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم to don haka Aisha ta ce fa halla man lam yakun saqal hadiya duk wanda bai koro hadaya sai ya kunce wannan haji sai ya maida ta umra wa nisa'uhu lam yasquna matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su koro hadaya ba fa ahlalna dan haka su ma duk sai suka kunce قالت عائشة رضي الله عنها عائشة الله إقارة متى يداسي تتشي فهبتو lokacin da muka iso kenan muna kan hanya mun zo wani wuri da ake kiran shi sarri aisha ta ce sai jinin al'ada ya zo mu sai na yi al'ada falam abuf bilbaiti kenan da muka iso makka aisha ta ce ni dai ban yi dawafi ba saboda ina cikin jinin al'ada dan lokacin da wannan jini ya zo mata kar mu manta kamar yadda hadisi ya gabata a darasinmu na wancan sati Aisha ta fashe da kuka manzon Allah ya shigo wajenta sai yake cewa ya Aisha me ya samu manzon Allah ya ce takan iya yiwa al'ada ta zo miki ta ce kwarai manzon Allah ya ce karki damu ke mace ce ce diya ce daga cikin ƴaƴa mata na Adam abu ne wanda ubangiji ta'ala ya kaddara miki ya hukunta miki kamar yadda ya hukunta ma ƴaƴan Adam gaba daya manzon Allah sai yake cewa da ita if ali kullama yaf'aluhu al-hajj ghayra an la tadufi bil bayt aw kama qala manzon Allah yace duk abin da mai haji yake aikatawa ke ma aikata manzon Allah yace illa kasancewar dawafi ne kadai ba zaki ba don haka tace falam aquf bil bayt kenan da muka iso makka tace ban yi dawafi ba falamma kanat laylatul hasba yayin da dare na sauka a kwarin muhassab shine kenan ran sha uku ran da ake baro mina to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya baro mina nan ya sauka wani dawa wanda ake kiran shi wadul muhassab shine tace falamma kanat lailatul hasba daren sauka kurin muhassab da ya kasance qalat ya rasulullah aisha sai tace da manzon Allah yarji'un nasu bi umratin wa hajja wa arji'u ana bi hajja ta ce ya rasulallahi yanzu jama'a za su koma da hajji da umra ni kuma in koma da hajji kadai ta samu damuwa jama'a sun zo sun yi hajji da umra to ita kuma za ta koma da hajji kadai saboda wannan hajji da suka ɗauko maza Allah ya ce su maida ta umra sun maida ta umra ran takwas suka ɗauki niyyar hajji suka gama hajji kenan kowa ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya abu laburo ɗaya sun yi hajji sun yi umra ta ce ni kuma zan koma da hajji kadai bana sai manzan Allah ya ce wa ma dufti layali a kadimna makka manzan Allah ya ce dararen da muka gabato birnin makka shin baki dawafi ba kultula aisha ta ce a abin yi ba kenan jini ma a wannan lokaci bai tsaya mata ba domin jini bai dakata ma aisha Allah ƙara mata yadda illa ran tara ga wata ran da aka fita wato arafa an gane ko a ran nan jini ne ya dakata mata shine anan manzon Allah ya ce wa ma tufti layali qadimna makka wanda shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran biyar ga wata kenan asbar rana ta hudu ran biyar ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka dukkan waɗannan kwanuka Aisha tana cikin jinin al'ada har aka kai yawmul tarwiya ranar da ake fita mina a dauniyar haji a fita mina a ran nan ma Aisha tana cikin jinin al'ada sai a rana Arafa jini ya tsaya mata to shine anan manzon Allah yake tambayar ta wa ma dukki layali qadimna Makka ya ce dararen da muka gabato birnin maka har yanzu ba ki yi dawafi ba a cikinsu ultula aisha ta ce a'a ƙala sai manzon Allah ya ce da ita kenan a ran sha uku ga wata ne kenan ran da aka sauko daga mina ga waɗanda suka jinkirta a ran nan ne ita aisha take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari cewa jama'a za su koma da haji da umra ni kuma in koma da haji maza Allah sai ya ce da ita fazhabi ma'a akhiki ila tan'im tafi ke da dan uwanki Abdurrahman ibn Abi Bakar zuwa tan'im tan'im wuri ne wanda yake sananne wanda yake wajen harami wanda a yau sun gina masallaci a nan wanda ake kiran shi masjidu Aisha fa ahilli bi umra manzon Allah ya ce je ki can wato ki dauko harama ta umra wanda kar mu manta bayani ya gabata idan mutumin yana buƙatar yin umra idan yana birnin maka kenan sai ya fita wajen harami kenan can zai ɗauko harami in ya so sai ya shigo birnin makka kamar yadda anan manzon Allah ya ce ma Aisha ya ce da ɗan uwanta su tafi can wajen harami shine tan'im ta ɗauko harama ta umra summa maw'iduki kaza wa kaza sannan manzon Allah ya ce ma alƙawal takki wuri kaza da kaza kenan anan zamu haɗi wanda wannan wuri da suka yi alkawali kar mu manta bayani ya gabata sai kusan karshen dare Aisha suka iso wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tuna an daure kaya ana shirin tafiya qalat safiya safiya bintu huyay Allah ya kara mata yadda sai take cewa ma urani illa habisatahu tace ni ma fa bana zaton kaina illa face mai tsaye da jama'a ce ta take gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ni ma dai ina zaton tsida ku zan yi qala sai manzon Allah ya ce aqra halqa Allah ya jefe ki wato da raunuka ya jefi jikinki da raunuka ya jefi makogoranki da wata cuta wannan amma zahirin abin da lafazin yake kamar misali addu'a ce amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalmomi yana amfani da su amma ba don nihin addu'a ba ga shi mutumin da ya furta ma kalmomi irin su fakilatka ummuka da sauransu kenan akra an ciro shi ne daga al'aqar al'aqar shine kenan aljur allazi yakunu fil jasad rauni wanda yake kasancewa a jiki an gane ko kamar ya ce kenan ramallahu jasadaki bil jur ubangiji ta'ala ya jihi gangan jikinki ma'ana da raunuka ko kuma ka ce da kuraje halka ma'akuzun ne min halk ma'ana makogoro Allah ya jefi makogoranki da wata rashin lafiya amma shi duk in yayi amfani da irin wannan kalma to takiyanki kalmar za ta rikida ta koma matsayin addu'a ce ta alkhairi to shine manzon Allah sai yake faɗa ma Safiya sai ya ce awama dufti awama dufti yawman nahar shin yanzu baki dawafi ba a ranar goma ga wata ita ce ranar layya qalat qultu bala safiya tace kwarai ya rasulullahi nayi dawaful ifada kenan kala sai ya ce la ba'asa ba laifi tun da kin yi dawafu da ifada in firi maza Allah ya ce wuce mu tafi kenan anan ita mi ta kai kukanta rashin yin dawafu wada dawafi wanda yake na bankwana wanda dawafi na bankwana a magana mafi rinjaye shi ma wajibi ne daga cikin wajibatul haji wajibi ne daga cikin wajibatul haji to don haka kasancewar a nan mace kadai take da rangwamen in jini ya zo mata na al'ada ko na biki ga ayari na shirin tafiya ba ta yi dawaful wadatu wannan ita tana iya tafiya kuma babu komai a kanta kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma safiya cewa tun da dai kin yi dawaful ifada wanda daman shi dawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunnan haji kenan ba laifi ba matsala mu tafi shi kenan to amma in a ce mace ba ta yi dawaful ifada ba jini bai tsaya mata ba na al'ada ko na biki ko jirgi zai bar ta dole ne ta yi jiran lokacin da ta tsarkaka in yaso in ta yi dawaful ifada daga baya a sake mata wannan in yaso ta tafi saboda shi wannan baya halatta dole dawafi baya halatta dole sai mace tana da tsarki don haka kuma shi dawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunin haji duk wanda ya haji bai yi shi ba ba shi da haji amma shi da yake wannan wajibi ne to wannan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata rangwame cewa akan iya tafiya shine yace la ba'asa ba laifi infiri manzon Allah yace wuce mu tafi qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce falakiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa mus'idun min makkah tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadu da ni kenan bayan ita aisha sun dawo daga can tan'im sun zo sun yi umra kenan za ta koma wurin da suka yi alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma karshen dare ne manzan Allah tuntuni ya sa an labta kaya shine ta ce sai ya haɗu da ni wa huwa mus'idun min makka manzan Allah yana mai hayowa daga cikin birnin makka wa ana munhabitatun alaiha ta ce ni ko ina mai gangarowa au ana mus'idatun domin daman makka galibin yanda yanayin garin yake tudu ne da gangare in ma nan ka hau tudu nan ko kuma ka gangara domin duk gari ne wanda yake duwatsu ne a zagaye da shi kuma duk cikin garin galibi tudu ne da gangare ta ce shi ko kuma ni ina mai hayowa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana mai gangarowa muka haɗu a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi don ya nuna mana cewa a nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya umarci sahabbansa dangane da yin shi kenan shine tamattu yace amma duk wanda bai koro hadaya manzon Allah yace ya kunce wannan haji ya maida ta umra kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da yin wannan nau'i na farko shine at-tamattu kamar yadda bayani zai zo nan gaba wanne ne fiyayye daga cikin waɗannan nau'ikan uku sannan malam sai ya koma shigowa da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'i shekara ta hajjin bankwana faminna man ahalla bi umra daga cikin mu akwai wanda ya ɗaukaka muryarsa game da yin umra yace labbaika umra wa minna man ahalla bi hajjatin wa umra daga cikin mu akwai wanda ya ɗaukaka muryarsa dangane da haji da haji da umra kenan mai kirani yace labbaika hajjan wa umra wa minna man ahalla bil hajji daga cikin mu akwai wanda ya ɗaukaka muryarsa da hajji yace labbaika hajjan kenan duka wannan nau'ika guda uku sai da aka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kowane nau'in sai da aka yi a wannan hajjin ta bankwana shine Aisha ta ce wa a hallar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama bil hajji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ɗaukaka muryarsa wato game da hajji a irin wannan gaba ce wasu malamai suke fahimtar cewa manzon Allah ifradi ya yi a magana ko wadda take mafi rinjaye manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kirani ya yi ba ifradi bai fa amma man a hallar bil hajji aisha ta ce sanidi duk wanda ya ɗaukaka murya game da hajji kenan wanda yake ifradi aw jama alhajja wal umra ko mutumin da ke kirani kenan wanda ya hada hajji da umra a niyyarsa lam yahillu hatta kana yawmun nahar gaba ɗayan su waɗannan biyun ba wanda ya kunce harami sai da aka kai wato ranar layya kenan ran goma ga wata an zo an yi jifa ta farko an yi aski an yanka hadaya sannan a ran nan suka kunce harami kenan wanda ya yi ifradi wanda niyyar hajji ce kadai ya zo da ita da wanda kuma ya yi kirani an gane ko wanda ya hada hajji da umra gaba daya a lokacin da aka zo miƙaci aisha ta ce ba wanda ya kunce harami sai a ran goma ga wata amma duk waɗanda suka yi tamattu'i wanda daman hajji suka ɗauko niyya manzon Allah ya ce to duk wanda bai koro hadaya ba manzon Allah ya ce ku kunce ihramin ku an gane ko ku kunce ihramin ku manzon Allah ya ce kumai wanda ku kunce hajjin kuma ana kuma da ta umra da yawa daga miƙati akwai waɗanda sun ɗauko niyyar hajji amma sun koro hadaya kaga kayi niyyar ifradi da hajji in dai ka koro hadaya to ba maganar ka kunce wannan niyya kamar da ta umra amma shi wannan ya ɗauko hajji kadai amma ba shi da hadaya to manzon Allah sai ya ce ya maida ta umra shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hajji da umra gaba ɗayan su ne manzon Allah ya dauko kuma tare da haka ya koro hadayarsa kenan a nan abin da muke so mu gane wanda yayi niyya ta ifradi hajji kawai da wanda yayi niyyar hajji da umra gaba ɗaya kenan in dai yana da hadaya to ba maganar ya kunci amma wanda yayi niyyar hajji ita kadai babu hadaya tare da shi to dole ya kunce kenan ya maida wannan hajjin tashi umra kamar yadda manzon Allah ya umarce su da haka to shine anan wannan riwaya ta biyu malam ya shigo da ita domin ta bayyana mana dukkan wannan nau'ika uku sai da aka same shi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam ya shigo da hadisin Ali ibn Husayn shine jikan Ali dan Abi Talib shi kuma daga marwan ibn al-hakam marwan yake cewa shahidtu usman wa ali radiyallahu anhuma na halarci usman dan affan da shi da aliyu dan abi talib Allah ya kara musu yadda wa usman yanha anil mut'a usman yana hana jama'a dangane da yin tamattu a wani wuri ne inda suka iso usfan dawa ne wanda ake kiran shi usfan usfan shi anan Marwani ya halarci Aliyu dan Abi Dalib da Usman shi Usman yana hana jama'a cewa jama'a kar su yi tamattu'i ma'ana iya abin da ya dace kawai su dau harama ta haji kar wanda ya dau harama ta umra sai ya ce wa an yujma'a bainahuma sannan kuma yana hanin jama'a kar su hada tsakanin haji da umra kenan a nan wa an yi jima'a bai na kuma wawul malamai suka ce takan iya zamantowa wawul adab kenan yana hani game da tamattu'i kuma a kai tsaye wato yana hani dangane da yin kirani an gane ko ya hana mutane kar su yi tamattu'i kuma kar su yi kirani ko kuma yana hanin mutane kenan mutumin da ya riga kenan kamar misali kar ka yi umra a cikin wata daga cikin watannin haji kuma sannan a wannan shekara ka yi haji kenan anan shi mai tamattu'i zai iya daukan niyya ta umra kenan anan mai kirani kuma zai hada tsakanin haji da umra to su ne gaba ɗaya usman yake hali falamma ra'a aliyu lokacin da aliyu dan abi talib ya ga usman ya nace akan haka sai hana mutane yake cewa kar su yi tamattu'i kuma kar su yi kirani me za a yi a hallabi hima shi aliyu sai ya daga muryarsa ya ce labbai ka hajjal wa umra gaba ɗaya ya yi ihlali da hajji da umra ya kira ni an gane ko ya ce labbai ka bi umratin wa hajja kala sai yake cewa aliyu sai yake cewa ma kuntu li ada a sunnatan nabi sallallahu alaihi wa sallama li kauli ahad ya ce wallahi ba zan bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin faɗar wani komin matsayinsa kaga a wannan lokaci Usman yana matsayinsa ne na khalifa shine shugaba tunda shi Ali yana da tabbas yayi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi a karan kansa kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haji da umra gaba ɗaya a hadi jama'a kuma duk waɗanda ba su koro hadaya manzon Allah ya ce hajjin su su kunce ta su maida ta umra a ran takwas ga wata manzon Allah ya ce kuma kowa ya dauniyar haji kenan da tamattu'i da kirani ita shi kiranin gaya manzon Allah da kanshi kuma wannan tamattu'i manzon Allah ya sanya jama'a su to yaya kai Usman zaka ringa hana mutane kar su yi tamattu'i kar su yi kirani amma fa kar ka fahimci cewa yana famar saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a'a a nan kasancewar Usman da Umar Allah ya kara masa yadda da Abubakar su iya abin da suke gani fiyayye daga cikin ayyukan haji shine ifradi wannan ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahabbai duk wanda bai kuro hadaya ba ya kunce niyyar shi ta hajji ya maida ta umra a nan suka ce lalla shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake masa habbai an gane ko illa kasancewar kauli wanda yake mafi rinjaye manzan Allah cewa ni ma dai ba dan na koro hadaya ba manzan Allah ya ce da na kunce harami kamar yadda na ce kuma ku kunce to don haka anan shi Usman iya kokari ne yake ijtihadi ne yake ya dora mutane akan abu wanda yake fiyayye domin shi a iya tunanin Usman da iya abin da ya fahimta fiyayye daga cikin ayyukan haji shine yin ifradi haka shi ma Umar Allah ya kara masa yadda haka shi ma Abubakar to amma anan shi Aliyu da yake yana da tabbas manzon Allah ya yi kirani kuma ya sanya jama'a sun yi tamattu to yaya kai Usman zaka ringa hana mutane to da ya ji shi Usman da ya ji wannan shi Ali da ya ji Usman ya nace akan haka me za a yi bayan ya faɗa ma mutane ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kirani kuma ya umarci jama'a cewa su yi tamattu'i don haka kuma a aikace take yanke shi Ali sai ya yi ihlali da haji da umra gaba daya ma'ana ya yi kirani kenan ya karantar da jama'a ta fuskar faɗa da aiki don haka a nan malamai suka ce duk lokacin da ko shugaba ne yana famar kawar da mutane daga wani abu wanda yake sananne a shari'a ba laifi kakan iya tattaunawa da shi kuma ba laifi kakan iya bayyana abin da shi shugaban ya dan kauce masa abu wanda yake na sunna a bayyana shi jama'a su san cewa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce don haka sai yake cewa ma kuntu li ada'a sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama li qawli ahadin yace wallahi ban zamanto ba da zan bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda fadar wani kenan anan zamu gane wannan ka'ida me yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq in dai abu tabbatacce ne sananne a shari'a to duk matsayin mutum an gane ko to baya halatta kai masa biyayya akan saba ma abu wanda yake sananne a shari'a to shine anan malam ya shigo da wannan hadisi kenan anan aliyu me yake yi kenan me yayi hilali da shi kenan shine kirani haji da umra a hadi sannan hadisi na gaba hadisin wato abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas ke cewa kanu ya rauna annal umrata fi ashhuril hajji min afjaril fujuri fil ard wato mutanen jahiliya kenan kafin zawar musulunci su mutanen makka musamman waɗanda suke ƙurayshawa da sauran mushrikai dai zamu ce dai ko mu ce mutanen jahiliya iya su abinda suke da ƙudiri da tunani akan shi cewa yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji min afjaril fujuri fil ard yana daga mafi lalacin dukkan wata banna a ban kasa suna ganin ba karamin fajirci bane a ce a cikin wata daga cikin watannin hajji mutum ya zo ya yi umra a wannan wata su ba sa umra a cikin wata daga cikin watannin hajji wannan ita ce aqida ta su ta jahiliya saboda haka ai a can mai Aisha take cewa take cewa wala nura illa annahu alhajj ba ma zaton komai dangane da wannan bulaguro kawai illa hajji ce kawai muka zo amma sai gaye da muka zo ta ce wa minna man ahalla bil hajj wa minna man ahalla bi hajjin wa umra wa minna man ahalla bi umra kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da aka zo nan miƙati sai manzon Allah ya ce man sha'a man sha'a falyuhilla bi umra wa man sha'a falyuhilla bi hajji amma da aka zo maka sai maza Allah bayan gama dawafi yace to duk wanda bai koro hadaya ba maza Allah yace ya kunce hajjin shi ya maida ta umra to shine anan Abdullahi dan Abbas yace kanu ya rauna su mutanen jahiliya sun kasance suna kudirin annal umra lalle yin umra fi ashhurul hajji a cikin wata daga cikin watannin hajji min afjarul fujuri fil ardi yana daga mafi banna wato yana daga cikin mafi lalacin banna a ban ƙasa wa ya ji alunar muharrama safara watan almuharram sai su maida shi cewa shine watan safar an gane ko in suna so su ci karansu ba babbaka su saboda suna ganin abin ya yi nauyi a kansu watanni masu alhurma wata uku a jere zulka'ada zulhijja almuharram su kuma suna bukatar su je su dau wata fansa ko su je su kai ma wasu farmaki su zalunce su suna famar kawai shikenan a dau makami a fita fagen daga wata uku a jere ba yaki ai sai kasala da kiwya ma ta shige mutum to dan haka kasancewar shi watan almuharram sai su maida shi cewa shine watan safar shine yace wa yaj'aluna almuharrama watan almuharram sai su maida shi cewa shine watan safar sai su halitta ma kansu kai farmaki na yaƙi da duk wasu abubuwa na ta'addanci waya kuluna suna faɗa izabara addabar wa afal asar wansalaka safar halatti da umratu liman itamar suka ce iza sai suke faɗa suke cewa izabara addabar wato idan gadon bayan raƙumi ya kubuta dangane da hawa da lamtu kenan daman an hau raƙumi an lamta shi an je an yi haji kenan idan aka riga aka dawo an gama haji kenan bayan raƙumi ya huta ba maganar a yi masa lautu a yi irin wannan dogon bulaguro kuma ba maganar hawa shine suka ce iza bara addabar wato idan gadon bayan raƙumi ya huta dangane da hawa da lautu wa afal asar wato sawunsa suka goge kenan duk matafiya kowa ya riga ya koma wa shi sawun raƙumi kenan ya goge iska ta goge shi wansalaka safar watan safar kuma ya wuce me suke nihi da watan safar kenan shine watan almuharram shine suke nihi da safar ana wansalaka safar suka ce hallatil umratu liman itamar an gane ko kenan safar da suke nihi wanda shine kenan a matsayin watan wanda suke maida shi a matsayin shine watan watan almuharram sai suke cewa halatil umratu liman itamar wato dan haka kenan umra ta halatta ga duk wanda yake nihin umra kenan anan in watan safar ya wuce wa suke nihi da watan safar kenan shine dai muharram kin saboda shi muharram shine kenan watan da ke kasancewa bayan watan zulhijja wata na farko a cikin watanni na shekara suka ce halattin umratu liman itamar kenan kaga anan me yake malam ya shigo da wannan hadisin dan ya nuna mana aqida ce ta jahiliya kasancewar haramcin yin umra a cikin wata daga cikin watannin haji amma in watan haji watan zulhijja ya wuce kenan wani wata ne zai biyo baya shine watan almuharram wanda shi watan almuharram shine suke daukan shi a matsayin watan safar domin su ci karansu ba babbaka shine suka ce wansalaka safar halatil umra liman itamar shine sai abdullahi dan abbas ya ce kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu sabihata rabi'atin muhillina bil hajj manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun gabato birnin makka asuba kenan wayewar rana ta hudu shine kenan ranar lahadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo birnin makka muhillina bil hajji wato gaba ɗayan su da jama'arsa wato suna masu ɗaukaka murya game da hajji muhillina bil hajji kenan lahadi ya shigo hudu ga wata kaga litinin biyar ga wata talata shida ga wata laraba bakwai ga wata alhamis takwas ga wata juma'a tara ga wata daman a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsayuwa arafa hajjin sa ta bankwana ran juma'a shine anan yace sabihatar rabi'atin wato wayewar yini na hudu kenan daga cikin kwanukan zulhijja muhillina bil hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna masu ɗaukaka muryarsu dangane da hajji fa amarahum an yaj'aluha umra manzon Allah sai ya umarci sahabbai yace su mai da hajjin su ta zama umra fa ta'azama zalika indahum wannan abu sai ya girmama a wajen sahabbai yaya za mu kunce hajjin mu mai da ta umra wanda su suna da aqidar baya halatta yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji faqalu ya rasulullah ayyul hilli suka ce ya manzan Allah wace warwarewar za mu yi a nan kenan na nuna mana sun san cewa ita hajji ashe tana da tahallul guda biyu tahallulul awwal da kuma tahallulul sani ko kuma ce a tahallulul akhir qala sai yace hillun kullu yace warwarewa za ku yi gaba daya ma'ana ku kunce hajjin ku kuma da ta umra kenan kaga wannan shi ma dalili ne malam ya shigo da shi akan kenan yin tamattu'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa hadisi na biyar hadisin Abu Musa Allah ya kara masa yadda ke cewa na gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da ni kamar yadda hadisin ya gabata da ni kai niyya sai ya ce na yi niyya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyya saboda shi ba tare da shi ba ake ya tafi birnin Yaman wani aiki da manzon Allah ya masa sannan ya zo sai suka haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da mi ka ɗaukaka murya ka me kayo niyya sai ce da abin da kayo niyya ya manzon Allah manzon Allah ya ce akwai hadaya tare da kai ya ce a fa amarahu bil hil manzon Allah sai ya ce ma Abu Musa kai ma kunce ma'ana hajjinka ya ce kunci mai data umra sannan hadisi na shida hadisin hafsa radiyallahu anha take cewa na faɗa na ciya manzon Allah ma sha'anun nasi hallu bi umra me yasa jama'a duk suka kunce hajjinsu suka maida ta umra walam ta halil anta min umrati kai kuma baka kunce ba qala sai manzon Allah yace inni labbadtu ra'si manzo Allah ya ce ni na daddabe gashi na tun kafin a zo wanda kar mu manta bayani ya gabata hikima saboda kar gashi ya zamanto ya warwatse ya zamanto kyau kuma idan an daddabe gashi a irin wannan lokaci kenan ba maganar cewa ƙura ta shiga dauda ta samu gun zama har kwalkwata ta zo to don haka hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce labbaltu ra'asi ya ce na daddabe kaina wa qallabtu hadiyi manzon Allah yace kuma nama hadaya ta rataya ma'ana na mata alama shine tsaga tuzo da ake jini ya dan zubo yace fala ahillu hatta anha dan haka manzon Allah yace ba zan kunce harami ba sai na kai lokacin da na yanka hadaya shine ran goma ga wata wanda shi da man kirani ya dauko sannan wannan hadisi na bakwai wannan Abu Jamra shine Nasr ibn Imran Abubai yake cewa nayi tamattu'i fanahani nasun yace sai jama'a suka ringa hanani me yasa zaka yi tamattu'i yazo ya gama umrarsa an gane ko da ya gama umra sai ya kunci kuma sannan ya yi dau haji kenan yayi tamattu'i sai yace fanahani nasun sai jama'a suka ringa hanani na suka ce kar kai fasa'altu ibn Abbas sai na tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda fa'amara ne sai ya ce kayan ita matu'inka fara'aitu fil manami wato abu jamra ya ce sai na yi mafarki ka anna rajulan ka ce wani mutum gashi ya zo mun ya kululi yana cewa hajjin mabrur hajjin ka dai hajji ce karbabba wa umratuka mutaqabbala umrar ka ma karbabba ce an gane ku shi da jama'a suka hana shi yin tamattu'i kuma sai yi tamattu'i bayan ya gama kuma sai ya yi mafarki wani mutum ya zo yana ce masa hajjinka hajji ce karbabba umrarka umra ce wadda take karbabba me za a yi yace fa aka bar tubuna abbas sai na ji na ba abdullahi dan abbas wannan labarin mafarkin da nayi qala sai yake cewa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace tamattu'i sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce tabbatacciya wannan albushir ne ubangiji ta'ala ya baka ma'ana bushara ce aka maka faƙala li sai abdullahi ɗan abbas ya ce da ni a ƙim indi ci gaba da zama waje na fa'aji alalaka sahaman min mali har zuwa wani lokaci in kasa daga cikin dukiyata in baka wani kaso ƙala shi'uba shi'uba sai ya faɗa ga abu jamra ya ce faƙuntu sai na faɗa ga abu jamra lima dan mi abdullahi ɗan abbas ya ce ka ci gaba da zama ka zauna ya kasa dukiyar shi ya baka wani kaso faƙala sai ya ce liru'yar lati ra'aitu saboda mafarkin da nayi ya ji daɗi akan wannan mafarki da nayi saboda ya ƙara samun ƙarfin gwiwa akan cewa tamattu'i sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine malamai suka ce idan mutum ya baka albishir dangane da abin da zai faranta maka rai to anan ya cancanci ka bashi tukuici anan shi Abdullahi dan Abbas abu jamra ya ba shi labarin wannan mafalki da ya kuma wannan mafalki ya faranta ma abdullahi dan abbas rai me yasa saboda su jama'a suna hana abu jamra dangane da yin tamattu'i abdullahi dan abbas kuma ya ce masa yi kuma ga allah ya nuna masa a mafalki an ce masa hajjin shi karɓaɓɓa ce umrar shi karɓaɓɓa ce sai ya ƙara tabbatar masa ya ce yin tamattu'i sunna ce ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na takwas wato abu shahab yake cewa na gabaci birnin makka domin yin umra mutamatti'an yake cewa qadimtu mutamatti'an makka ta bi umra wato na gabaci birnin makka domin na yi tamattu'i da umra an gane ko yayi umra kenan ya ci gaba da zama ranar kuma hajji ranar tarwiya kenan ya dau harama da hajji yace fa dakhalna qabla tarwiya bi thalathati ayyam yace kafin ran takwas ga wata da kwana uku ya ce muka shiga birnin makka kenan ran biyar ga watan zulhijja ya shiga birnin makka da ya je ya yi umra sai ya kunce sai ya sanya kayansa faƙala li unasun min ahli makka wasu jama'a 'yan makka sai suka ce da ni tasiru la'ana hajjatuka makkiya ya ce suka ce masa hajjinka dai yanzu za ta zamanto hajji ce irin ta 'yan makka an gane ku kenan ba wani wannan ba wannan umrar da kai kayi ta dai amma kasancewar hajjin ka za ta zamanto haji irin ta yan maka kenan ba maganar tamattu tasiru hajj al tasiru al'ana hajjatuka makkiya suka ce hajjin ka kenan umrar ka za ta zamanto kenan makkiya za ta hajjin ka za ta zamanto irin haji ce ta yan makka wanda yan makka dama me suke yi sai a ran takwas ga wata sun dauki waccan umra tashi kawai kwata-kwata babu ita sai yake cewa fadakaltu ala aba astaftihi sai na shiga wajen aba ibn abi raba nake tambayar sa fa qala sai yake cewa da ni haddathani jabir ibn abdullah yace jabir ibn abdullah al-ansari Allah ya kara musu yadda shi ya faɗa mun annahu hajja ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ma saƙal buduna ma'a a ranar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya kuru raƙummansa tare da shi kenan manzon Allah dama ya kuru raƙummansa tare da shi kar mu manta kusan raƙumi 63 manzon Allah ya kuru wanda Aliyu dan Abi Dalib ya zo da cikon sauran daga Yaman sai ce wa qad ahallu bil hajji mufrada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya daga muryarsa da hajji ita kadai wanda shi ma wannan wata makama ce wanda wasu malamai suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi fa qala lahum sai manzon Allah yace da su ahillu min ihramikum bi tawafil baiti wa bainas safa wal marwa wa qasiru manzon Allah yace ku kunce haraminku idan kun bayan dawafi da Ka'aba kun yi safa da Marwa manzon Allah yace ku kunce haraminku kuma ku yi saisaye thumma kenan wannan shi yasa malamai suka ce in dai babu sauran kwanuka masu yawa abin da ya fi dacewa ga mai tamattu'i kar ya yi aski ya yi saisaye domin ya samu sauran gashin da zai aske kenan ranar goma ga wata lokacin da ya zo yi jifa na farko in dai har babu wasu kwanuka da yawa gashin ka zai iya tohowa to anan abin da ya kamata ka yi saisaye don karka aske gashin a wannan umra da kai kuma ran goma ga wata ka kasa samun abin da za ka aske to shine a nan sai yake cewa wa kasiru manzon Allah ya ce ku yi saisaye sun ma'aƙimu halalan sannan kuma ku ci gaba da zama manzon Allah ya ce matsayin kuna kenan ba harami komai ya halatta gare ku da abin da aka haramta muku hatta idza kana yawmut tarwiya shine yace in ranar takwas ga wata ta kasance fa ahillu bil hajji manzon Allah yace ku ɗaukaka murya game da hajji ku ce labbaika hajjan waja'alul lati qadimtum biha mut'a wannan wanda kuka gabato da ita hajji manzo Allah yace ku maida ta umra lafazin mut'a nan bi ma'ana umra wannan haji da kuka dauko ta manzo Allah yace ku maida ta umra fa qalu kaifa naj'aluha mut'a wa qad sammayna al hajj suka ce ya sammayna al hajja kaifa naj'aluha mut'a wa qad sammayna al hajj suka ce ya rasulullahi yaya zamu maida hajjin umra bayan kuma mun ambace ta da cewa hajji faƙala sai manzan Allah ya ce if aluma amartukum abinda na umarce ku manzan Allah ya ce ku aikata falaula anni suqtul hadiya manzan Allah ya ce ni ma ba dan na kuro hadaya ba la fa'altu mithla allazi amartukum manzan Allah ya ce da kwatancin abinda na ce ku yi ni ma shi zan yi wannan kaga shine dalili dangane da halaccin mutum ya kunce hajji kai tsaye ya maida ta umra bayan fa sun yi dawafi sun zo sun yi safa da marwa manzo Allah ya ce ku yi saisaye in kuka yi saisaye manzo Allah ya ce kuma hajjin ta ku ku kunce ta ma'ana ku maida ta kawai a matsayin umra ce ran takwas ga wata manzo Allah ya ce in ya so ku dau niyyar wannan kenan anan kaga mutum ko da niyyar ifradi ka tafi in dai karge kai wannan kaje da niyyar haji in dai kayi dawafi kayi safa da marwa to anan kana iya sai sai kai tsaye in yaso sai ka kunce ka ci gaba da zama wannan hajjin taka ka maida ta umra ran takwas ga wata sannan ka dau niyyar haji sai shine manzo Allah ya ce ni ma ba dan na koro hadaya ba da na aikata kwatancin abin da na umarce ku da shi sai ce walakin la yahillu minni haramun sai dai duk abin da yake na haramun wanda aka haramta mu waɗannan abubuwa ya ce ba sa halatta gare ni hatta ya bulugal hadiyu mahilla sai hadaya ta kai wurin yankanta kenan siran goma ga wata fa fa'alu sai suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya kunce haraminsa wannan hajjin su suka maida ta umra hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin sa'id ibn al-musayyab ke cewa ikhtalafa aliyun wa usman radiyallahu anhuma wa huma bi usfana fil mut'a Ali da Usman Allah ya kara musu yadda wato sun dan samu saɓani a nan dangane da mutu'a ma'ana tamattu a nan dawa wanda ake kiran shi Usman. Shi Usman yana hana jama'a shi kuma Ali yana cewa a yi. Ali sai yake cewa ma turidu illa an tanha an amrin fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ali ya ce ba komai ba dai kake nihi kai Usman illa kawai ka hana mutane dangane da wani al'amari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata manzon Allah ya yi hada hajji da umra ya yi kirani kuma ya sanya jama'a sun yi tamattu'i kai kuma Usman kana hana su gaba daya sai falamma ra'a zalika aliyu lokacin da aliyu ya ga Usman ya nace akan haka yana hana jama'a Ali dan ya bayyana ma mutane cewa abu ne sananne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hallabi ma jami'a sai ya ɗaukaka muryarsa da hajji da umra gaba ɗaya ya ce labbai ka hajjar wa umra a takaice dai anan kenan mun ga nau'ikan hajji nau'i ne guda uku amma magana mafi rinjaye fiyayyen nau'i daga cikin waɗannan nau'ika wato shine tamattu'i wasu malamai suka ce kirani me yasa kuka ce kirani suka ce Allah ba zai zaba ma manzansa wani abu illa wanda yake fiyayye an gane ko don haka ita ma wannan magana ce tana da karfin gaske domin suka ce ubangiji ta'ala ba zai zaba ma manzansa wani lamari sai wanda yake fiyayye to amma a nan manzan Allah me ya faɗa ma sahabai cewa ni ma dai in ba dan na koro hadaya ba manzan Allah ya ce ni ma da abin da na ce ku yi ya ce shi zan yi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك